أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani satin da ya gabata farko da yau muna ranar litinin ko sha shida ko sha bakwai sha shida? yau sha shida ga watan wato ainihin bakwai watan shida watan jimada al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ya daidai da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a lissafin bature kamar yadda aka sani muna karatun ko mun kammala karatun littafin kashfu shubuhat na babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab so akwai wasu jawabai wanda tala'at marzuq ya kawo a ƙarshen littafin wanda mun tsaye da magana cewa za mu karanta su ranar alhamis da ta wuce so amma kuma ba mu samu karantawar ba sakamakon wani uzuri da ya gito mana na taro da aka yi kamar yadda kusan galibi da an halarce shi so sai a wancan satin muka ce za mu bar wancan karatun sai sati mai zuwa ɗauki alhamis za ta fi saboda karatun da yawa mun fi samun wadataccen lokaci a kan da aka yanzu kai tsaye za mu shiga cikin kitabu tauhid ne wanda shi ne littafinmu na gaba bayan kashfu shubuhat a littafin kitabu tauhid shi ma dai wallafa ce ta الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه wanda kusan shi ne mafi shahara kuma mafi mahimmanci ashaharu wa yani aham kutubihi daga cikin mafiya mahimmanci kuma mafiya shahara daga cikin wato ainihin littattafai na shekul islam muhammad bin abdulwahab babu kamar littafin kitabu tauhid malam kamar yadda na ga mun sha yin tarjaman shi ko inda mun yi littattafan shi a baya kenan ba buƙatar mu yawaita wato ainihin bayani akan shakhsiyar shi da sauran juhudat ɗin shi rahmatullahi ta'ala alai kamar da yadda muka sani an haife shi ɗari da dubu ɗaya da ɗari da sha biyar a najid wani gari mai suna riyaina a ƙasar najid aka yi taso cikin neman ilimi domin a'ila ce wadda ta kasance wato ainihin ta ilimi ta haife shi haka mala ya ci gaba da neman karatu tun daga bakin mahaifin shi da ammin shi da ɗan uwan shi har da sauran rihilat da ya yi zuwa ƙasashe mabambanta ya ci gaba da ɗaukan ilimi a gurin malamai mabambanta malamai da yawa sun yaba shi kada su imamu shaukani su imamu sana'ani da sauransu a cikin waƙe da zube sannan kuma wato ainihin wanda yake shugaba ko kuma sarki na wannan yankin nasu wato muhammad bin sa'ud ya karfafi da shi ya tallafa mishi da karfin mulki haka suka ci gaba da yada tauhidi da kuma ragargaje shirka da bid'o'i da al'adu da sauransu waɗanda suke sun saba mawa shari'a har lokacin da Allah ta'ala ya karɓi rayuwar malam shekara ta dubu da ɗari biyu da shida yana at least yanzu an samu shekara nawa zuna da ɗari hudu da arba'in da hudu shekara ɗari biyu da talatin da takwas da barin shi duniya rahimahullahu ta'ala to malam kamar yadda muka sani yana da rubuce-rubuce da ainihin wato ya rubuta akwai shi wannan littafi na kitabu tauhid wanda shine kusan mafi shahara da kuma amfani ko littafin al'usulul thalatha wanda shine muka fara a matsayin mukarrar dinmu na wato farko bangaren aqida yana da wato ainihin littafi na kashfu shubuhat wancan al'usulul thalatha lati هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا لتاف كشف الشبهات وند شيني مككملة أو أن تنكر تنام ينادى لتاف مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية عند ياكي مسألة دليل إشرا شما ينادى شبهات هكذا yana da littafin mufidul mustafid bi kufri tariki tauhid yana da alkawa'idul arba wanda su ma mun gabatar da su yana da fada'ilul islam yana da fadlul qur'an yana da adabul mashi ila sala yana da wato wani littafi wanda ya yi kamar shigen su bulugul maram su umda hadisai na ahkam majmu'un fil hadith ala abwabil fiqh inda ya kai kusan hadisi 460 a ciki min al ahadith wal athar kenan wanda kuma yana mai jingina su zuwa ga masadir din su kaga yafi kama da su bulughul maram na fata an gane yana da littafin kitabu hadith al fitan wal hawadith wanda ya kai wato ainihin kusan hadisi 200 da ya ambata a ciki yana da usulul iman hadisai ne na aqida wanda sun kai 142 yana da littafin alkaba'ir kuma hadisai da suke magana kan zunubai manya da laifuffuka masu haddi da sauransu da ya kai hadisi 258 yana da littafin wato ainihin ko kuma wasu rasail da aka hada na tafsirin shi na wasu surori da ayoyin alkur'ani mai girma yana da muktasaru zadil ma'ad yana da muktasaru sira da ya yi ikhtisarin sira ta wato ainihin ibn hisham na fata an gani ko kuma ya yi ikhtisarin sira ta wata ke da suna ta nurul yaqin an fahimta ko yawwa sannan yana da litta bayan wace bayan ta ibn hisham ayuba akwai al-mukhtasar mukhtasar da yayin mukhtasar al-insaf wa sharh al-kabir da littattafai ne na fiqh al-hanabila ay ikhtisarun su wanda kuma wasu da yawa daga cikin mukhtasarat da ainihin wato malam yayi da fatawowi da kuma dar'un shubuhohi da aka hada a cikin wato ainihin littattafai mabambanta da iyalan shi da kuma ɗaliban shi da ɗaliban ɗaliban shi suka yi wannan aiki Allah ta'ala ya musu rahma ya saka musu da alkhairi a wannan littafi namu kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi 'ala al-'abid wato matattarar bayanai da ke magana ayoyi da hadisai da maganganun magabata akan tauhidi wanda shi tauhidin nan shine haƙƙin da Allah ta'ala yake da shi akan bayi asalin sunan da ya sa mai suna kitabu tauhid amma wasu suka rubuta da wannan ƙarin allazi huwa haqqullahi ala al-abid wallazi huwa haqqullahi ta'ala ala al-abid wanda kamar da muka ambata yana daga cikin mafiya mahimmanci daga cikin littattafan malam wanda littafi ne muktasari na hajim hajim ɗin shi ba shi da girma amma kuma yana da fa'idoji da yawan gaske ina fata an gane na littafi na kitabu tauhid ya kumshi babi 66 babi guda 66 ya buɗe shi da babu fadlin tauhid wa ma yukaffiru min az-zunub duk da akwai wasu ayoyi da ya kawo da wasu hadisai a farko bai kulla musu babi ba za su zama kamar a matsayin mukaddima ina fata an gane sannan ya rufe shi da babu kaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadri ya rufe wato ainihin abuwab na littafin wannan littafi na kitabu tauhid yana da shuruh da yawa inda sun fi sharhi guda ishirin daga ciki za mu ji ko sha biyar akwai wato ainihin taisirul aziz al-hamid wanda kusan shi ne mafi mafi ainihin wato jimawa cikin shuruh din kitabu tauhid taisirul aziz al-hamid na sheikh suleiman bin abdullah bin muhammad wanda shi ma zuri'a ce ta ali sheikh an fahimci wannan ko daga nan sai fatihul majid sharhu kitabi tauhid wanda a sheikh abdurrahman ibn hassan ala sheikh ya yi kusan tahdibi ne da kuma ƙari a kan taisirul aziz hamid sai fatihul majid sharhu kitabi at-tauhid littafi na wato ainihin uku kenan cikin shuruh akwai qurratu uyunil muwahhidin qurratu uyunil muwahhidin wanda shi wato takaitaccen muktasari ne haka da shi ala sheikh yayi Abdurrahman bin Hassan ala sheikh yayi wanda kusan Fathul Majid galibi sukan hada da qurratu uyunil muwahhidin a ƙasa kazi ya ce qala fi qurrati al-uyun qala fi qala fi qurrati al-uyun to wato wancan littafin kenan na shi musannif din shi sharih littafi na hudu akwai ibtalut tandid في شرح التوحيد نا الشيخ حمد ابن عتيق إبطال التنديد في شرح التوحيد sannan littafi na biyar akwai addurrun nadid wanda yake na sheikh Sulaiman ibn Hamdan sharhi ne shi ma na kitabu at-tauhid littafi na shida akwai fathu al-hamid sharhi na Sulaiman ibn wato ainihin sharhi na Uthman ibn Mansur littafi na bakwai akwai tahqiqut tajrid na Sheikh Abdul Hadi Al-Ijil tahqiqut tajrid ala kitab tauhid littafi na takwas akwai alqaulu sadid ala kitab tauhid na al-allama as-sa'idi rahimahullah littafi na tara akwai at-tawdihul mufid li masail kitab tauhid na wato ainihin Allama Abdullahi Duwaish littafi na goma akwai sharhu kitab tauhid na al-Allama Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alai wanda a wasu wato ainihin littattafan na a wasu taba'at ko nusakh na Fathul Majid akan kawo maganganun wato ainihin Sheikh bin Baz a cikin hashiya na sharhin nan da ya littafi na sha ɗaya shi ne alkaunin mufid a bi sharhi kitabi tawhid ko fi sharhi kitabi tawhid na al'allama ibn al'uthaimin rahmatullahi ta'ala alai wanda yana cikin min ahammi shuruh alaikum salam sannan littafi na sha biyu akwai i'anatul mustafid ala ya'ani kitabit tauhid na shekul fauzan hafizahullah littafi na sha uku akwai sharhu kitabit tauhid na al'allama abdurrahman albarak littafi na sha hudu akwai sharhi na kitabut tauhid na al'allamatul usaimi hafizahullah na sha shida shi ma nashi ne ya yi shi a durrun nadid fi takhrij kitab tauhid na al-imam al-usaymi wannan kaɗan kenan daga cikin sunayen shuruh waɗanda suke kusan sun fi fa'ida kusan sauran ma kowanne da tashi miza ɗin amma waɗannan dai in mutum ya haɗa su insha Allah ya fahimci kitabu tauhid a bil akhas kuma zai fahimci tauhidi a alal a'am ina fata an fahimci wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to cikin waɗannan shuruh din cikin waɗanda suka jima dai ko inda muka ji fatuhul majid ya fi saboda ya kumshi wato ainihin taysirul aziz hamid da ma ƙari a kan shi ya haɗa fatahul majid da ƙwarrata uyunar muwahidin ana yan baya-baya ya samu alƙaulul mufid da ya'anatul mustafid na ibn al-uthaymin da na wato ainihin alfauzan a na tsaka-tsaki ya samu sharhi na sa'idi alƙaulu sadid ko to da izinin allah zai fahimci littafin kitabu tauhid daidai gwargwado sannan kuma a cikin mu'asirai sai ya samu na usaini da takhriji din saboda hadisai da suke ciki waɗanda aka yi maganganu a kansu wasu sun yi mu'akaza kan cewa me yasa ibn abdul wahab yake kafa hujja da hadisai waɗanda suke da ifai ne to kamar yadda al-usaimi ya ambata shekul islam muhammad bin abdul wahab ya san hadisi malamin hadisi ne littattafan shi shaida ne akan haka so don ya kawo hadisi da'ifi kuma ka'ida ce ko kuma salo ne irin na malaman hadisi inda bukhari ma yakan kawo hadisi da'ifi ma'ana ba cikin sayul bukhari ba ko a bukharin yakan kawo shi mu'allaka kaga kenan yana nuna maka ba i'timadin shi akan da'ifin bane ba i'timadin shi ba akan hadisin da'ifi bane ya kawo shi ne isti'nasa tunda ya kulla babi sai ya kawo ayar qur'ani ya kawo aya sai ya ambaci hadisi mu'allaq wanda ta iya yiwa ya zamanto da ifi ya zo da siratut tamridi har san dai ba wannan asar din kadai ko aya kadai a hadisin kadai ya dogara da shi ba tun daga aya ya kawo ko ba haka ba ai an wuce gurin sai ya ga wani hadisi ya yi kama da ma'anar da ke cikin wannan aya sai ya kawo shi dan hadisin bai inganta ba shi kenan sai ya zama ya yi laifi ai bai yi laifi ba so da ita dai ayar ai aya ce kuma ta dace da wannan mahallin kuma sannan kila ya koro wasu hadisai waɗanda suke ingantattu a kan haka to da haka dai a takaice babu wani babi cikin babuka guda 66 ɗin nan wanda ya kasance malam ya yi hujja da wani hadisi wanda yake da ifi i'timadan alai babu duk inda za ga ya kawo hadisi wato mai rauni kai ne a naka ganin ma kake ganin mai rauni ne ta iya yiwuwa kuma kai ke kan daidai shi kuma kila yana ganin shi ba mai rauni ba ne saboda dogaro da wasu dalilai wanda kuma la'alla ijtihadi ya yi kuskure la'alla kai wanda ya ijtihadin ka bi shi don kai baka kai matsayin ijtihadin ba ma shi kuma ya yi daidai ko kuma a samu akasin haka li'anna sawaba laysa milkan li ahad an fahimci wannan ko ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية لا يبنى عليها ولاء ولا يبنى عليها براء مفهوم بقى جن سودكي كم مسألة تصحيح وتضعيف sai dai in ya bayyana mutum da hawar shi ne yake ba'afa abin da zai dace da gurɓatacciyar aƙidar shi to wannan za ka ƙi shi gini akan gurɓatacciyar aƙidar ta shi an fahimci wannan ko? don haka idan muka zo kan ire-iren waɗannan hadisai insha Allah ta'ala ma yi bayani a kan wannan ƙabiya iznillah su haka ina ga kai tsaye za mu shiga cikin littafin karatun zai zamanto babu wato ainihin tsawaitawa sosai sai a inda bukata take masa akan haka insha Allah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
نعم malam mai littafi ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillah an yi saɓani cikin nusakh na littafin kitabu tauhid kamar yadda ala sheikh ya kawo cikin wato ainihin fatihul majid akwai nuska da ta zo da bismillah bismillahir rahmanir rahim akwai nuska da ta buɗe babu bismillahir rahmanir rahim na fata an gane kamar yanzu wannan na da ke hannunmu babu bismillah din amma za ku ga wasu nusakh su sun zo da bismillah rahman rahim da farko sai ce kitabu tauhid nan ma akwai eh a irin na wani a sai ya bude da kitabu wato kitabu tauhidi wa kaulillahi ta'ala to mas'ala ta muqaddima dama mun ambata mas'ala ce wadda take rajihin zance mustahabbi ne ba wajibi ne ba in mutum zai fara karatu ko zai fara rubutu ɗai bismillah hatta a cikin karatun alkur'ani mai girma galibin malaman kira'at da tajwidi sun tafi akan cewa mustahabbi ne ko kuma a ce sunna amma gurin fara karatu isti'aza ita wajiba ce in ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda umarni ne idan qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da kwanda suke suka dauki zahirin sai ka gama karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a fahimci wannan ko sai dai wannan marjuhi ne to gurin bismillah in banda suratul fatiha ta rajihin zance dole ne a yi bismillah nassi akwai hadisi da ya tabbata akan haka da kuma shine abin da mazhaba ta imamu shafi'i suka tafi a kai amma gurin rubutu ko gurin karanta wani littafi na addini kuma wata magana mai amfani a buɗe ta da bismillah yana da alkhairi kamar tawassuli kake yi da waɗannan sunaye da sifofin da ke ciki na Allah ta'ala ya datar da kai zuwa ga rubuta daidai ko kuma karanta daidai ko fahimta daidai ko aikata daidai shi yasa alqur'ani mai girma kowace sura Allah yakan buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim in ba suratu bara'a ba wasu na ganin dalilin saboda tana haɗe da ainihin wato suratul anfal kuma suka ce a sau da an saukar da ita a tsakiyar yaƙi ne shi yasa ba a ce bismillahir rahmanir rahim aka fara da rahama ba sai kawai aka fara da bara'atun minallahi wa rasulihi domin lokacin lokacin aljiddu ne an fahimci wannan ko akwai hadisai da aka ruwaito da lafuzza mabambanta cewa duk wani lamari mai mahimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba albarka shi yankakiya ce kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar so hadisan duka ba su inganta ba da suka zo da haka babu wani lafazi ko ta hanya take tabbatacciya akan haka amma sai dai farawa ko budewa da bismillah din koyi ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin murasalat din shi takarda da zai rubuta ya aika wa wani sarki to yakan fara da bismillahir rahmanir rahim in muhammadir rasulillah ila hirakal azim sha wannan mun sha yin wannan bayani hakan nan musalaha da za a yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikan makka a hudaybiyah kaga ai da yace ayi rubutu sai na ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a ba su san wani ar-rahmanu ba ba su san wani ar-rahim ba idza qila lahu musjudu lir-rahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura suka ce bismika allahumma maka sai ya rubuta bismika allahumma duka dai bismillah ne sai ce qul ud'u allaha أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى دا اللهم ما أنش يا الله دا الرحمن دا الرحيم بك دي ألن أكي كرا وده هكا أبني ميكو الرويتو دا سعيد بن المسيب yana cewa duk abin da za ka rubuta ko da waƙe ne ka fara da bismillah ko da waƙe za ka yi ka fara da bismillah wanda ya zo cikin musannaf na ibnu abi shaiba wannan kenan to sai ya ce kitabu tauhid kitab masdari na kafin da ta'un da ba wato a yana ba da ma'anar tattaruwa guri ɗaya a dunkule tattaruwa guri ɗaya da haka katiba ma'ana runduna wata runduna ta mayaka da ta taru guri ɗaya sai a kira ta katiba saboda tattaruwar ta guri ɗaya za su je su yaƙi a tare za su shiga jam'in shi sai a ce kata'ib hakan nan wato ainihin alkitab an kira shi alkitab saboda abubuwan da aka tara a ciki zuka kama alkur'ani alkitabu ne nisa zama alkitab saboda an tattara wasu bayanai na hukunce-hukunce da wasu wato ainihin halaye da wasu labarai na mutanen kirki da makomarsu kyakkyawa da labaran mutanen banza da makomarsu mummuna da yadda Allah ya intikami a kansu ƙarshensu ya zamanto rusashe guzajje wannan sai ya zama alkita sai ya tattaro fawa'id to duk abin da za a rubuta na ainihin wato wasu bayanai sai a kira shi kitab abin da zai biyo baya adireshi ne akan wasu kalan bayanai ne an fahimci wannan akan ka ce wato ainihin kitabul fiqhi kaga da kace alkitab matattara ta tara wasu bayanai ba za a iya bambance wasu kalar bayanai bane ba sai ka ambaci alfiqhu din sai ka nuna cewa bayanan nan na abin da suka shafi hukunce hukuncen addini ne kitabul akhlaqi wal adab kaga sai a gane bayanai ne na halaye da ladubba kitab wato ainihin alhisab bayanai ne na lissafi na tarawa da kwashewa da ɗebewa da kaza da kaza sauran rikicen rikicen shi a gane ko kitabul arub littafi ne da ke magana kan rabon gado kitabul annahu littafi ne da ke magana kan nahu to nan kitabul tauhidi ne duka ya wuce wa'inci matattara da haka nan in ka zo littafin tauhidi eh za ka ce littafi a matsayin shi na littafi da ke gabanka ka to amma yanzu in kana cikin karatun sayul bukhari kaga asali kitabu ne na wato ainihin sayul bukhari da ya tattara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai ga kitabu tahara kitabu bad'il wahyi na farko ko shi ma wani sabon littafin ne bayan bukhari kaga kenan matattara wata cibiya wata headquarter ce ana wasu wata cibiya wata center ce wani markazi ne da ya tattara wasu bayanai da ba su fita daga da'ira ta badul wahayi ba kitabu tahara ya tattara bayanai da suke da alaka da tsarki kitabul wudu kitabul sala kitabul azan duka an fahimci wannan ko to nan ma kitabul tauhid a in bangon littafin ne ka bude kitabul tauhid ma'ana cikin littattafan ibnu abdul wahab wannan kitabul tauhid ne ba kashfu shubuhati ba ba al-usulu thalathati ba talatatu ba amma an ka shigo nan kitabu tauhidi cikin littafin to yanzu matattarar bayanai akan tauhidi kenan an gane wannan ko tauhid kamar yadda muka sani shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ko kuma idan aka ɗauke shi da ma'anar shiga baki ɗaya tauhidi wato wani abu ne da ake nema gare ka ka amince da shi dangane da haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a matakai guda uku, a gurin rububiyar shi, da wurin uluhiyar shi, da wurin sunayen shi da sifofin shi. Ka kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin cewa babu wani wanda yake yin halitta, ya kula da halittar, ya ainihin wato jubunci wannan halittar. sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ke azurtawa shi ne ke ainihin wato rayawa shi ke kashewa shi ke gudanar da al'amuran halittu ga baki ɗaya kaga ya kumshi saukar da ruwan sama da duk ya shiga ciki alkhaliku Allah arrazikul mutasarrif shi ne mai wato halitta ke azurta halittan ke kula da halitta shi ke ɗagawa shi ke saukewa wanda ka ga an naɗa shi a shugabanci Allah ne ya ba shi wanda ga an kore shi Allah ne ya sauke shi wanda ga ya yi arziki Allah ne ya ba shi wanda ga ya talauce Allah ne ya talauta shi wanda kaga ya yi rashin lafiya Allah ne ya jarabce shi wanda gan shi da lafiya Allah ne ya jarabce shi da lafiya wala bulukum bi sharri wal khairi fitna an fahimci wannan ko sai tauhidi na uluhiyya kadaita Allah ta'ala da bauta duk abin da yake sunan shi al'ibada ba za ka sarrafa shi ga wani Allah ba ka'inan mankana kowaye duk girman matsayin shi a gurin Allah duk girman matsayin shi a gurinka kaga duk girman matsayin shi a gurin Allah ko da annabi ne kuma annabin ma manzo manzon ma khalili khalilin ma fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a bauta mishi ba haqqu an yu'azzama wa yusaddaqa wa yu'azz wa yu'azzara an fahimci wannan ko amma shi ba za a bauta mishi ba ko duk girman matsayin shi a gurinka ko da iyayenka ne ba za ka bauta mishi ba Allah kaɗai shi za ka bauta ma kowane nau'i na bauta ba a sarrafa shi ga wani Allah sai zuwa ga Allah tauhidi na sunaye da sifofi yana da wasu sunaye da sifofi wanda mun san abin da muka sani wanda masdarinsu su ne alkitabu wa sunnatu sahihatu thabita abinda ya tabbata a ƙur'ani na sunan Allah da sifar shi abinda ya tabbata a sunna na sunan Allah da sifar shi ba ma fita daga wannan suna ba a ijtihadi a sanya ma Allah suna sifa ba a ijtihadi a sanya ma Allah sifa sai dai a cikin wato suna akan yi istinbabin sifa amma a sifa ba a istinbabin suna don ita sifa takan kasancewa wata sifar tana zuwa biyo bayan wani abu shi kuma suna yana da alaƙa da zati ne an fahimci wannan ko don haka Allah ta'ala ya ce wa makaru wa makar Allah Allahu khairul makirin sun kulla makirci Allah ya kulla makirci daga wannan sifa ba za ka zakulo sunan almakiru ba ka ce Allah yana da suna almakir a'a amma daga suna za ka iya fitar da sifa Allahu sami'un kaga sami'un mai ji ne kenan yana da sifa ta as-sam'u domin sunayen nan ba jamida ne ba kamar yadda jaham ibn safwan ad-dalul khabith ya tafi akai ana fahimtar wannan ko mas'ala ta wato al-asma'u was sifat za mu shiga cikin su bayan mun gama da kitabut tauhid insha Allah yanzu wannan duka mas'ala ce ta tauhidi shi aslin wato ainihin jauhara ta tauhidi din kenan ka san ma waye ubangiji ka san haƙƙin ubangiji wanda duka karatuttukan da muke gudanarwa sun shafi tauhidi ne na ubudiyya tauhidi na uluhiyya wanda a gaba sai mu ƙwara zuwa ga al'asma'u wasifat wanda duka kuma rububiyya yana da tafi tare da su kuma shidan babu rikici tsakanin musulmi da ainihin waɗanda suke da wasu milal na daban sai dai wanda bai da addini malahida su ne za su ce maka ma ba su yarda da Allah ba daga cikinsu wanda kuma faɗa ne a baki kawai ba su isa su gamsar da zuciyarsu ba an fahimci wannan ai to da haka wannan matattarar bayanai ne da ke magana akan wato ainihin tauhidi sai ce wa qaulillahi ta'ala idan wannan wawun din ta zama ta'afafi kenan kitabu tauhidi wa kaulillahi ta'ala kenan kitabu tauhid wa kitabu kaulillahi ta'ala yan sai zama bayanin da ne a baya kitabu din nan sai zama kamar wani unwani ne na wannan muqaddima ko wannan babu domin an ce kitabu tauhid na asalin littafin littafin ba yana magana kadai akan wato wa'annan ayoyin ba da kasancewar hakan zai iya zai iya shiga nan bayanai ka duba ka koma fatul majid ya wato ainihin atala wa ajada akan haka an fahimci wannan ko da aka ce kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala wannan wato babi ko wannan guri da muke bayani yana magana ne akan tauhidi kuma yana magana akan faɗin Allah ta'ala wato ainihin a wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ko kuma kitabu tauhidi wannan shine matattara na at-tauhidi zamu bayani akan tauhidi wa qaulullahi ta'ala sannan kuma ga fadin Allah ta'ala kina wannan isti'nafi ne wa hadha qaulullahi ta'ala masala an fahimci wannan ko fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljan ba ba mu an- ah, ba- ban halicci aljani da mutum ba face sai don su bauta min aljinnu a wato ainihin duk abin da yake boyuwa daga ganinka duk abin da zai iya boyuwa daga ganinka masdarin jimun da nunin zai iya haɗa shi iya haɗa shi daga nan aka samu aljinna aljinnatu wato taɓuwa kenan am yaquluna bihi jinna da aka samu aljunna garkuwa kenan wato ɓoyuwa ko karuwa kaga za ta kare sara da aka kawo ko suka kaga ta zama junna ta kare ta daga farmaki haka nan aljanna gona ko garkawa da take da itatuwa da duhu wanda ya shiga ciki zai samu aminci sannan kuma zai samu kariya ba a hango shi an fahimci wannan ko? haka aljanin jinjiri da ke cikin mahaifiyar shi ya ɓoyi daga ganinmu so da wannan ma'ana su suke ganin mala'iku su ma sun shiga cikin aljin sun shiga cikin wato ainihin aljin shi yasa illa iblisa kana min aljinni ibnu abbasin yace ba ana nufin aljani ba ana nufin yana cikin wasu mala'iku ibnu abbasin yana da wannan ra'ayi to amma abin da ya barrara ko kuma ya nuna cewa wannan ra'ayi marjuhi ne shine da Allah ya ambaci daga bakin shaidan din ya faɗi unsurin halitta shi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin su kuma malaiku da me aka halitte su nur aka halitte su daga haske aka halitte su an fahimci wannan ko kuma wancan ra'ayi na ibnu abbasin cewa mala'iku ana kiransu da sunan aljin alqur'ani ma ya goyi bayan shi hatta a cikin alkur'ani mai girma a wato ainihin Allah ta'ala ya ce balkanu ya abudun aljinna ko aksaruhun bihim mushriku la ba wannan ayar ba cikin safat ne nake tsammani safa ta ƙarshe ما لكم كيف تحكمون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أبي وجعلوا أنا مجانا كان سوا مشركا مكة كو تند can bayan ya gama magana kan annabi yunus alaihi salam sai ya ambaci yadda mushrikai suke jingina ma Allah ɗiya mata an fahimci wannan ko daga ba sai ke ƙara munanta lamarin da cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba sun sanya ma Allah ta'ala dangantaka tsakanin shi da suwa tsakanin shi da suwa na mala'iku shirkan makka ba su ce aljanu ƴaƴan Allah ba cewa suka yi mala'iku ɗiya mata ne na Allah ba sai ce wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba wa laqad alimatil jinnatu annahum la muhdarun aljinnatu a nan mala'iku ake nufi to amma dai wannan ba zai nuna ba zai tabbatar da cewa iblisu a mala'ika ba ne saboda ya bayyana ga yanda aka yi aka halicce shi kuma Allah ta'ala ya bayyana shaidanu zuri'a shi ne a fatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu kuma su mala'iku ba sa saba ma Allah shi ko ya saba ma Allah almuhim to da faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljani da mutum to me yasa ba illa li ya'buduni ko to me yasa ba ambaci mala'ika ba da waccan ma'ana za iya cewa mala'iku su ma sun shiga Allah bai halicci mutane da aljanu da mala'iku ba face sai dan su bauta mishi in kuma aka ce aljannu dai su ne al'alamu asirri kamar da suke cewa ko kuma dai aljannu waɗanda suke su ne zuri'ar shaidan to abinda ake nufi a nan Allah yana magana da jinsi biyu wanda aka ba su ikhtiyari ko su bauta ma Allah ko su saba ma Allah ko su kafurce ma Allah mutum ya abin da ya ga dama amma dai in ya saba ma Allah ga makomashi in ya kafurce ma Allah ga makomashi in ya bauta ma Allah ya rike shi sau da ga makomashi wannan mutum da aljanni su ne takalai su aka ɗaura ma nauyin ibada amma duk sauran halittu ba ma sa iya saba ma Allah saboda su ibada su tabi'iyya ce kamar mala'iku kamar dabbobi da sauran tsirrai da sauransu ba wanda ke saba ma Allah daga mutum sai aljan daga to su waɗannan da suke da inadi su ne ake magana ake jawo hankalinsu cewa ku fa ba don komi aka yi ku ba face sai don ku bauta ma Allah duk abin da kaga an halatta ma ka yi a rayuwa don ya taimake ka gurin bautar Allah ne ba asalin abin lizatihi ne aka aiko ka ko aka halicce ka domin shi ba wannan aya tana cikin suratu zariyat ko ce ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yutaimu ba ba na neman wani arziki daga gare su kuma ba na nema daga gare su su ciyar da ni domin inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa ma'abocin karfi wanda yake ainihin wato mai girma wa qawluhu da fadin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo an i'budullaha wajtanibu at cewa ku bauta ma Allah kuma ku nisanci dagut kaga an dincan tafsiriya ce hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo an yani abin da yake ce musu kawai shine ku bauta ma Allah an i'budullah idan an ma'ana mun aika ma kowace al'umma da manzo domin cewa ku bauta ma Allah kuma ku nisanci ɗagutu an fahimci wannan ko al'umma tana zuwa da ma'ana hudu a cikin alkur'ani mai girma al'umma yakan zo da ma'anar wato ainihin wasu jama'a firqatun minan nas kamar yadda anan gurin ma'ana shi kenan sannan al'umma yakan zo da ma'ana ta jagora shugaba wanda ake koyi da shi inda ibrahima kana ummata aga jagora kenan sannan al'umma yakan zo da ma'ana ta wato ainihin milla addini ko aqida je ce wa ma arsalna qablika illa qala mutarafuha inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim atharihim muhtadun ko muqtaduna na farko ko to kaga wannan al'umma da ma'ana addini ko aqida sannan umma yakan zo da ma'anar lokaci wani ɗan lokaci haka wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu yani ba'da waqti an gane wannan ko yanzu a nan gurin ya zo da ma'anar wato ainihin a firqatan minan nas wasu bangare daga cikin mutane da wannan ne sai ka ji an ce al'ummar annabi Musa al'ummar annabi Salih al'ummar annabi Ibrahim al'umma annabi isa al'umma annabi ibrahim al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za mu zo mu ji a babi na gaba to kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo sai dai kowane manzo akan aiko shi zuwa ga kabilar shi ko mutanen shi in banda annabi lut alaihi salam shine hijira yayi da aka aika shi zuwa ga wancan mutane har suka dinga mai barazana da cewa za su kore shi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون an gane wannan ko daga sunan mutane da aka hallaka ba su da alaka ta jini da annabi lut amma Allah ya aika shi zuwa gare su amma kowane manzo Allah ya kan shi kuma sau da al'ummar shi dangin shi annabi Ibrahim shine annabinsu shine manzansu don shi matsayin ɗa yake ga annabi ibrahim ɗan ɗan uwan annabi ibrahim amma kaga adawa allah ya aika musu annabi hud alaihi salam yan uwan shi ne samudawa allah ya aika musu annabi salih mutanen madiyana allah ya aika musu annabi shuaib cewa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salih wa ila madiyana akhahum shuaiba na fata an fahimci wannan annabi musa aka aika shi zuwa ga banu isra'ila shi ma annabi isa haka وإذ قال عيسى بن وإذ قال موسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيني أكا أيكا شزوا عامة الإنس وكافة الورى duwani ɗan adam kai har aljani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da saƙo zuwa gare shi wanda ya karɓi saƙon shi ya zama umma shi ta ijaba wanda kuma ya ji saƙon bai karɓa ba ya zama ummatul da'wa haka ma wanda ya karɓa ne kenan shi wannan a'am ummatul ijaba su ne muminai zalla tsantsagwaro ummatu da'awa duk wanda suke raye zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen duniya duka sun shiga al- cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko shi ya kawo musu da'awa ta ainihin wato musulunci to haƙiƙa kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo kenan mu ma Hausawa da bare-bari da tubawa da ainihin wato eh, zabarmawa da buzaye da duk wata kabila da ke yankunan mu mu ma an aiko mana da manzo amma sai dai ba Bahaushe bane sai dai ba Tibe bane sai dai ba Barbare bane sai dai ba Zabarme bane ba Balarabe ne yanda aka aiko shi zuwa ga Larabawa ba daɗi ba ƙari haka aka aiko shi zuwa gare mu gabaki ɗaya haka ce babu wani bambanci annasu sawasiyatun ka asnanil mishb la fadla li arabiyyin ala ajam yace mutane duk kunnan doki suke kamar hakoran matsefi kamar hakoran masharci babu bambanci babu falala tsakanin balarabe da ba'ajami sai da tsoron Allah to haka kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo menene muhimma ta wannan manzon shine an ibudullah ku bauta ma Allah Allah kadai ake so a bauta ma wajtani bu taghut kuma ku nisanci dagutu kuma dagutu asali ba mushtaqqun ne min at-tughyan at-tughyan wuce iyaka ƙetarewa shi sai ce inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya daga tsagal ma ruwan tufana da ya zo ya wuce iyaka da a yi sun ɗauka ruwa ne dai haka da aka sa to ya suka ga ruwa ne wanda baya barin gida baya barin ice baya barin kaza to ya wuce iyakar shi so da haka Allah ya aiko shi ba ruwa ne ba adi ruwa ne na azaba to haka duk wanda ya ketare iyaka ya yi ɗuguya ne to ɗahutu shi ne duk abin da ya sanya bawa ya wuce iyakar shi wanda ibn al-qayyim ya mai fassara ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' duk abin da zai sababta bawa ya ketare iyakar shi ta bawa ya fada iyakar shi ya koma wata iyaka na yana ganin shi ma ya kai a bauta mushi ko kuma yake bautar wani Allah ya wuce iyakar da Allah ya mushi ta bauta akwai iyaka ta abdi ainihin wato abdu akwai iyaka ta al'ubudiyyatu iyakar ka ta bauta kar ka sake ka ce kai a bauta maka an gane ta bawa kenan iyakarka ta bawa iyakarka ta bauta kuma kar ka sake ka bauta ma wani Allah to duk wanda yake ganin za a bauta mushi to kaga wannan shi da kanshi ma ya zama dagutu duk wanda yake ganin kuma zai bauta ma wani Allah to shi kuma ya wuce iyakar da aka yi mushi a gurin bauta so don haka duk wanda ya sa bawa ya wuce iyakar shi ya zama dagutu sawa'un abun da aka bauta ma wa ne ko kuma abin da ake mai biyayya ne kamar malami ko wanda ake maɗa'a ne kamar shugaba to in dai zai sa ka ka ƙetare iyakar da Allah ya maka to ya zama ɗahutu a kanka kuma wannan iyakar da zai sa ka ƙetara ba fa sai ya ce ka bauta min ba ba dole sai an kai gare ta ba idan Allah ya ce maka abu kaza haramun ne sai shi wancan ya zo ce maka ba komai ka yi kuma ka san Allah ya haramta eh to ya zama dagutu har yanzu kuma duk wanda ya bi dagutu shi ko mushriki ne wato shirka ba dole ba sai kama gunki sujada sannan za a ce kayi shirka kawai wani abu ne za ka ƙi ko wani abu ne za ka yi wanda wancan Allah ya sa ka kai ka ƙi wannan kuma Allah ya hana ka kai kai saboda umarnin wani kaga wannan shirku ba a ciki kala shirkar da yahudu da nasara Allah ya tuhume su da cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dun zamu zo malam zai kulla babi akan wannan insha Allah to wajtani bi taghut kuma sai ku nisanci taghut a wannan wata aya ce wata sura take an-nahl ko sai aya ta gaba wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka Allah ta'ala ya yanke hukunci cewa kar ku bauta ma kowa sai shi kadai wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautata musu kaga qada anan yana zuwa da ma'anar wassa Allah ya yi wasiya cewa kar a bauta ma kowa sai shi kadai ko ya yi umarni kar a bauta ma kowa sai shi kadai subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye wato ainihin abauta musu to ibada da ake cewa a bauta ma Allah a bauta ma Allah ya'ani a kadaita shi da bauta domin ba bautar ce kadai ba a bar nema ka yi bautar yanda Allah ta'ala ya aiko manzon shi da ita wannan ita ce ibada an fahimci wannan so da mushrikan makka a ganin su suna bauta ma Allah amma da ya kasance suna hada Allah da wani a cikin bauta suna yin bautar da son zuciyarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rushe dukkan ibadun da suke yi a matsayin ba Allah suke bauta mawa ba domin shi Allah karfin buwayar shi ka wuce a bauta mishi tare da wani ko dai ka bauta mishi shi kadai ko ka bauta ma wani shi idan kana bauta mashi tare da wani shi karka sake ka yi tsammanin yana sauraron ibadarka tun ya kore ka daga cikin da'iran masu bauta mashi ana aghna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ta'ala ya samu dace wa qawluhu da fadin Allah ta'ala waccan aya tana cikin Isra wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah ta'ala kar ku haɗa shi da kowa kaga wannan shay'an ne na kira ce fi siyaqi annafi wala tushriku fi siyaqin nahyi tufidul umum daga kowaye ko mala'ika ko annabi ko salihin bawa ko waliyi ko wane ne ba a bauta mushi wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da if antum muslimun Allah ce bai umarce ku ku riƙe mala'iku da annabawa ba ababen bauta ya za a ya umarce ku da kafirci Allah ce bai ce ya za a ya umarce ku da bautar mala'iku ba ya za a umarce ku da bautar annabawa sai fito ma da abin a fili dan Qur'ani yana koya maka babu mujamala babu wani wato ainihin mudahana kawai saraha ne musamman a babi na aqida ba wani nuku-nuku babu wani kumbiya-kumbiya babu wani maja-maja malam ɓaro-ɓaro za a fito da gaskiya da zananta da haka kar mala'ika ko annabi karka rike shi a matsayin abin bauta ta yaya Allah zai umarce ka da kafurci kenan bautar mala'ika menene bautar annabi menene ce ya za a yi umarce ka da kafurci bayan da kai musulmi wai kaga wannan a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro kenan a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro a tsatsake bakin tsanya tunda an ce idan mala'ika aka bauta mishi wuta za in annabi aka bauta mishi an kafarta to ina ga kuma wani shehi ina ga wani waliyi ina ga wani salihin bawa eh an yadda ma salihin ne wace a bauta mishi annabi ma ya yi hani daga duk abin da zai iya kaiwa zuwa ga ba ma bautar kaɗai ba wasilar da za ta kai zuwa ga a bauta mishi diya ya toshe yana raye ko bayan ya mutu waccan ta ce ya san gaibu ya ce kan na ƙara ji wannan ya ce ba haka kaso Allah ya ce a a kun ma sha Allah wahida wannan ya ce nastaghithu bi rasul ya ce la yustaghathu bi inna ma yustaghathu billahi azza wa jalla an fahimci wannan ba yana kwance bai da lafiya jimatan shi na firan wata coci da hotunan da ke ciki an sanya wasu yan butun butuni an kakkafa cikin wannan cocin a ƙasar habasha Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tsananin rashin lafiya yana suma yana farfadowa amma yake cewa ina waɗannan mutane ne wanda Allah ya kushi da su ishtadda ghadabur rahman ila qaumin ittakhadhul qubur masajida sai suna birna mutanen a ciki sannan kuma sai ce waɗannan mutane ne in mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su sassaka wato ainihin gunkin shi kuma su ainihin birne shi a makabarta su a masallaci su dinga yin sallah a gurin sai annabi su sallama ya ce ula'ika shirarul khalqa inda Allah waɗannan su ne watsatsun mutane a gurin Allah tsoron kar ya mutu shi ma ai mai yake roƙon Allah alanan kowa na ji Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu min dunika ya kiyaye ya toshe kai a qur'ani fa annabin kanshi in ya bauta ma wani Allah aka ce aikin shi ya ɓaci wuta zashi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كمني لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من من الخاسرين ملائكا دكنش ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين cikin anbiya so don haka tauhidi ba abun wasa ba ne ba to Allah ce ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da kowa shay'an kowa ne an fahimci wannan al'aya wannan ana mata nasaba al'ayata yana zuwa da ma'anar iqra'il ayata ma'ana karanta sauran aya ba sai an karanto ma duka ba tunda ai ba duka aya aka kawo ba da aya ta baya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah tana da dan tsawo hakan nan wa'budullaha la tushriku bihi shay'a ta cikin nisa'i ko kaga ita ma tana da tsawo amma ga iya shahid din nan zaka sai ce al-aya ma'ana iqra'il ayata wajhi na farko ko kuma ya zamanto al-ayata an mai nasaba ne bi naz'il khafid yani ila akhiril ayati kaga zai zamanto da kasra ne amma so da za a takaita sai a ce al-ayata yani nusiba ala naz'il khafid ko bi naz'i al-khafid an gane wannan matsala ce yana hawiya tana cikin 'yan masail wanda sai dai daga baya aji su ko a kai gare su suna ga za mu bashi haka insha Allah sai mu tashi aya ta gaba a karatu na gaba wasu sun zo da kashfu shubat wancan sai ranar alhamis insha Allah za mu yi ina fata an gane to subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi